وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبرك jiya a karatunmu mun karanta wasu ayoyi daga cikin ali imrana tunda tunda ya karɓi alkawarin annabawa kan imani da wannan annabi aya 81 kenan mu kuma karanta 84 zuwa 89 ainihin da allah ta ake ce da su mun imani da allah da abin da aka saukar mana da abin da aka saukar na ibrahim da ismail da isaac har zuwa inda yake cewa wanda ya bi wani addini ba musulunci ba za a karba masa ba yana cikin hasara a lahira yana ce lahira yana cikin masu hasara da kuma ya allah zai shiri mutanen da suka kafirce bayan imaninsu kuma suka tabbatar manzo gaskiya ne kuma hujjoji suka zo musu to a kan wannan ne dai cikin wannan muka daya bayan ya tabbata cewa shi wannan manzo sananne ne a littafinsu an gaya musu zai zo kuma an ɗauki alkawarin dukkan annaba akan imani da wannan manzo kuma ya zo kuma su ka buga littafin su suka ga shi amma suka ki karba saboda waɗansu dalilai wato su suna ganin za su tashi a matsayin su kenan sai suka rike matsayin su akan musu to ko ku rike matsayin naku yanzu ba za ka ba dina tun da ya riga ya ƙare ya za a karɓi wannan kuwa kai ba yadda Allah hukumman kafaru ba da imani wa shahidu anna rasul haqqun wa ja'ahumul bayyinat ya ku Allah zai shaidu mutanen da suka kafirce bayan imaninsu kuma suka shaida cewa wannan manzon gaskiya ne kuma ya zo musu da bayan hujjoji wala wala adil qawmar zalimi Allah ba shirya mutane azzalimai to sai ya ce kuma gaba bayan ya ce ulaika alaihim ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikatu wan nas ajma'in khalidina fiha la yakhafu anhum al'azabu wala hum yanzurun waɗannan sakamakon su tsinuwar allah da mala'iku da mutane gaba ɗaya kuma za su dauma cikin wannan tsinuwan ba za a rangwata masu azaba ba kun ba za a saurara musu sai ce illan da na tabu sai ba wanda suka tuba min ba da zalika bayan wannan bayan musawan da suka yi suka zo suka kuma itirafi da gaskiya suka bi wa aslahu suka gyara halinsu inna allaha ghafurur rahim allah mai gafara ne mai jin kai nan sai ya tuba ya dawo za a tambaya allah zai karɓi tubansa ko ko zai riƙe shi wannan murna wanda ya ce tun da ya ka mona na tuba za a yafe maka allah mai gafara ne mai jin kai sai ya karɓi tubansa sai ce wannan ta sauka dangane da wani mutum ne da ce ansar ana ce masa naka lasaduk wanda mutumin da ya kai masa labarin ya ce na san sai ya ce mutumin na san kai mai gaskiya ne sabu kuma mai yawan gaskiya ke na san kai mai yawan mai na gaskata ka lalle abin da kawai wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi asdaqu min kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa ya fi ka gaskiya wato na san ga labarin da ka gaba min gaskiya ne kuma lalle manzon in ya tabbata manzon Allah ya faɗi wannan to ya fi ka gaskiya wa anna Allah ta'ala asdaqu thalatha kuma allah shi ya fi duka ukun gaskiya wanda da yake mace cewa to abin da ka ga min ka ga kai ka ce min annabi ya ce kana na san kuma ba za ka kare ba kuma na san annabi ba zai kare ba kuma an tun da allah ne ya faɗa kuma na san kuma allah ne ya fi kowa gaskiya to sai ya dawo ya zuwa madina ya tuba ya kuma kyautata musuluncinsa to in wannan ita ce sanadiyar saukan ayar amma kaga an jero ta a kira'a a daidai maganar ahalul kitabi saboda ka za ta aiki a ahalul kitabin da ya ga annabi ya gane shi ne ya duba littafin sai ga sai ya aka ya ga ujuzoji hujjoji su ya gamsu cewa lallai shi ne wannan annabi amma sai ya ga cewa in yi imani da shi zai rasa matsayinsa to tun da shi babban malami ne ustazu ne ko shek ko ma wali ne eh mana a nizaminsu ba kila ma sun wallantar da shi to sai ga cewa yanzu wannan matsayin zai rasa ke to sai ya ci gaba da wanda takansa ko shehun takansa ko ustaza takansa ya rike mukaminsa kam sai daga baya ce kai wani wanda fa ba zai fishe ka a lahira ba mun ji ka ci gaba da mukaminka jama'a suna girmama ka sun ce kai abu kaza ne ko ma mai suka ce kai sun ce kai tsatsarka ne kai mai ilimi ne kai kaza ne shugaba jagora to amma aka je lahira ba sai ya ce ka ci gara dai ya fi da kansa a lahirarsa sai ya zo ce to ya ya tuba ya kuma kyautata musuluncinsa yaya Allah ba shi ko ya sami ko mutane nan so su tuba da shi ko kuma su ce to tun da haka nan ne sai sai mu naɗa wani ya ci gaba akan addinin ka ga da shi da ya fita a kan da yawa ne kan ji tsoron cewa in ya bar wannan addinin zai rasa matsayinsa a addini idan shi idan shi babban mutum a addinin in ya ga gaskiya ya yarda da ita sai su ce to dama gidan da kake zaune na coci motar da kake hawa na coci kuma coci ya yanka maka albashi da alawa sosai saboda haka tun da ka musulunta ba mu gidanmu da motar mu kuma muna bin ka bashin abubuwan da aka ba ka na shekara akwai wani hankalin da ya musulmi ta yake yanzu ke gama wanda daga daga mazan fashi ya zuciya shi babba ne ya je amerika har sau shida kwasa-kwasai daban-daban to kuma ya musulunta sai suka ce masa lalle sai ya biya su kudade mai yawa biyan da aka biyo ya ta biya ya ta biya ce yanzu ya kammala biyan su an rabu kariya inda ko ya rike mukaminsa ya ce shi babba ne sosai amma dai ya istifsari ko ya ga cewa gara zai da haka da mutum in ga yana da babban mukami ko a addinin su ko a mazhaban su ko a ɗariƙan su sai ya ga abin da ya fi zama daidai wanda zai fishe shi a lahiyar amma yanzu yana da babban mukami kila ma wani to in ya dawo ya zo ya zama yanzu aka ce yanzu kai da za ka koma ka zama almajirin wani malami kana malamin da ka koma almajiri kuma yanzu za ka ruwa ne ne ka daga da wani ka ma yi kaka da shi to shi kenan sai ka bar mana sai ka bar mana ɗari kan sai mu sa wani muƙaddami ba kai ba ko kuma ka bar mana mazhabar ko kungiyar mu jama'an mu jama'atu kaza wa kaza sai ka bar kungiyar to in kaga cewa ainihin gara kai zaman ka da mukamin ka a wannan kungiyar ko dariƙan ko mazhaban ko addinin to sai ka rike kayan ka ka rike mukamin ka in an je lahira kuma ka yi bayani wannan ya nuna inda mutum ko da bayan ya ga gaskiya ya ƙi ran da ya dawo ya tuba fa allah mai gafara ne mai jin nan shi irin wannan ne ya yi haka ne wannan ya kawo a cikin majmu'ul bayan majmu'ul bayan ya kawo shi a a tafsirin wannan aya dangane da shi wannan mutumin mai suna haris bin suwaye bin samit to magana ta gaba إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون waɗanda ko suka kafirce bayan imaninsu sannan suka ƙara kafirci akan kafirci ke to su waɗannan ba za a karɓi tubansu ba ko wala ya kawo mabba da wa'annan su ne ɓatattu kun ga ashe da muka da muka ce ana karɓan tuba ashe an yi istisna'i sai kuma aka ga aya ta gaba kuma ta ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law tadabi waɗanda suka kafirce suka kuma mutu suna kafirai ba za a karɓi tuban ɗayansu ba ba za a karɓi kai fansar ɗayansu ba na cikon ƙasa na zinari ko da ya yi fansa da shi ula'ika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin waɗannan akwai azaba mai raɗaɗi gare su kun ba mai taimakon su to waɗanda suka kafirce bayan imaninsu su ne su ne nan ya ce misalin yahudu kal yahudu kafaru kal yahudi kafaru bi isa alaihi salam wal injil ba da imani bi musa alaihi salam wa taurat wannan misali ya bayar waɗanda suka kafirce bayan imaninsu sai ya ce kamar yahudu sun kafirce da isa alaihi salam da kuma injila sun littafin da aka saukar wa isa bayan sun imani da musa alaihi salam da attawar imani da attaura da imani da musa da attaura ya zai zama sanadiyyar imani da isa da linjila ko ba haka bane je mun yi wannan bayanin cewa in dai har ka yadda da annabi da abin da Allah ya saukar masa in ya turo wani annabin kuma lazim ne sai kuma ka yadda ba sai ka ce wancan ka yadda da wannan ba ka yadda da wannan ba to su sai bayan sun imani da Musa da Attaura suka zo suka kafirce da Isa da Linjira to kaga su ne inda ladina kafaru ba da imanin sun mazdado kufra sannan kuma suka ƙara kafirci bil israri da zarcewa aka bayan sun ga suka zo suka zarce da kafirci wal inad da kuma taurin kai wa anifi da suka ana da ana hatsarin abubuwan sun mazdado kufurin bi muhammadu sallallahu alaihi wa sannan kuma suka ƙara kafirci da muhammad sallallahu alaihi wa kaga dama sun kafirce da isa alaihi salam da linjila sannan kuma suka ƙara wani kafirci akan kafircin da suka kafar cewa muhammad sallallahu alaihi wa da alkur'an da aka saukar mashi wato ko kuma ko suka kafarce da shi bayan sun imani da shi kafin a aiko shi kafin imani da wannan kafin su aiko wannan manzo ba sun imani da shi ba ai ma abin da ya kai su madina kenan suna zaman jiran sa kaga sun imani da shi kafin ya zo da ya zo sai aka ɗora kafirci akan wani kafirci kaga sun imani a da yanzu kuma sun kafirci sannan kuma in aka ka ce in ka ce wannan kaga wato fassarar ya bada guda biyu imma dai kamar yadda muka ce na farko sun imani da musa alaihi salam da attaura sannan suka zo su kafirce da isa alaihi salam da linjira don suka ƙara kafircewa da muhammad sallallahu alaihi wa alihi da alƙur'ani wannan wannan fassara ta fi tafiyar to wata fassara sun yi imani da muhammad sallallahu alaihi wa alihi kafin a aiko shi to sai kuma mene sai suka zo suka kafirce da suka ganci an aiko shi sai kuma suka ƙara kafircewa da ƙara taurin kai bayan an nuna masa ayo kaga duk da muhammad kenan sallallahu alaihi wa da su kama wasar an imani da hana mutane su imani wa matsadar me yasa ka bas warware alƙawari to kaga wannan ita ma ka ta ayan ta ta aiki a kansu dai sai ce kuma waka qaumin irtaddu wa lahiqu bi makka haka nan ma kamar misalin mutanen da suka kafirce suka kora makka ba su dawo ba wannan ko kisan wanda aka ce ya dawo dinnan ya musulunta shi wannan da ake ce ma mai muka ambaci sunansa haris bin suwaid bin samit an ce shi ya dawo kyautata musuluncinsa amma akwai wanda ya dama shi ba musulunta yi ba ko kuma ya yi bayan musulunci shi ya zo kashe mutum saboda irin bashin bashin kisarsa na jahiliya da ya ga wani yana bi- yana- yana son ya kashe wani sai ci sai ya zo maka madina ka sai ya zo madina ya ce ya musu wani shi ma ya wuce har wannan ya amince masu kauta wajen gari sai ya kashe shi sai ya koma maka ya ci gaba da kafircinsa har aka je aka yi fato ba shi bai ci yana na a musulkinsa yana cikin takwas inda manzo Allah ya ce ko ko sun lulu a baka ba duk da hujjar su a kare su to kawo kamar shi kawo cikin irin wannan shi ma shi ma ya kama da wannan da sun ƙara kafirce shi sun masu dado kufurin da ƙaunin na tarabbasu bi muhammadin raibar manu suka ce a bai kawo ku kyale shi kawai za mu jira shi ai zai mutu a wannan rajo a ilaihi wannan na fiƙahu bi izharar tauba ko kuma mu koma gare shi mu ce mu bayyana cewa mun tuba ko dai mu jira muhammadu din nan ya mutu addinin ya kawo ƙarshe ko kuma in ya ci ƙarfin mu to mu ce shi kenan mu ma mun shiga addinin sa ba yadda muka iya ma wurin muna ba mu mai gaba to kaga wannan wannan ayatu ba za ta aiki da wannan ba kaga ta an ba da misali waɗanda kaga a dunkule Allah ta'ala bai ce suwa da wani aka ce aiki waɗanda suka kafirci bayan sun imani sannan suka ƙara kafirci to irin waɗannan lam tuqbala taubatu ba za a karɓi tubansu ba ya zo da adadin lam ba ba a karɓi tubansu ba ba za a karɓa ba la'annaha la takunu an anil ikhlas don wa'annan ba ko da ma sun tuba tuba mai suka yi kawai saboda an fi karfin su ne in- in abin a shiga makka ne bayan abin da suka yi a same su za su ce mai za su ce a rutsa da su bayan sun zo misali kamar wanda ya zo- ya zo madina ya bayyana imani ya yarda wani ya kashi ya gudu ya koma ya zama mushrikinsa ya zamansa sai ranar sai aka ci karfinsa aka kamo shi me zai ce ya san mene yanzu ya imani za a masa yanzu ya fi lauyansa ya sani sarai saboda ya yi kisan kai kuma ya yarda sai ce na tuba na tuba na tuba sai ce ka gaya allah a lahira Eh, amma jirgin da ka sa kansa ya ce wannan hukunci ya riga kansa da da haddin kisan kai da ya yi sannan kuma da riddan da ya yi da yanzu kuma bai bayyana tubar ba sai da aka damƙo shi domin ko wannan ko ya tuba dama da ya tuban baki ne aw da an hala ta kuma illa min inda li asi wa mu'ayatul maut ko kuma tuban da ba ta kasantuwa sai yayin da mutum ya yanke kauna daga rayuwa kenan kuma ya ga mutuwa to shi ma wannan ba da a karɓa don aya ta gaba ta ce innal ladina tabu wa hum kuffar ita ma ba a kan karatu da wannan tambaya akwai lokacin da san ba za a karɓi tuban mutum ba sai mu ce eh akwai wannan tuban akwai wani wani akwai wani lokacin da ba a karɓi tuban ba wani lokaci ne wannan lokacin da takalifi ya ƙare ko ya ga mutuwa ko ya mutu to amma in yana da ransa da hankalinsa da lafiyarsa yana ya zaɓi ya tuba don ƙashin kansa ko mai ko da mai yayi a da ko za a karɓi tubansa ulaika humud dalu irin wa'annan su ne tabbatattu akan ata ka kamar yadda wani manzala ce ko an ganshi a labulan ka'aba ne a sare shi ka ga shi wannan ba batun a ba shi dama ne ce a tuba ba shi hukumce-hukumce da suka hau kan suna da yawa da kisan kai da rinda amma shi wannan da yake ya- da kansa ɗau'a ya aiko a gaya masa ya tambaya tambaya masa zai yi Allah ya karɓi tubansa aka aiko aka ci masa lalle ya dawo ya tuba ɗau'a voluntarily da kansa kaga shi wannan lafiya ya kuma kyautata musuluncinsa amma wanda ya ainihin abin ya zai zama na ainihin har ƙarshe ya zo to shi wanda shi ko kuma ya mutu yana kare ko kuma ya ga mutuwa ɗago ɗago sai ce ya tuba to to kaga aya ta gaba ta yi ƙarin bayani innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar waɗanda suka kafirce suka mutu suna kafirai wato su su sukan sun ga gaskiyan sun amsa suka yi mutunci din har suka mutu a haka to su waɗannan falan yi kubala min adihim milkul ardi zahaba ba za a karɓa daga ɗayansu ba cikon ƙasa na zinare me cikon ƙasa wato wannan ƙasa ɗin da muke zo tsakar da inda za a jera zinare har ya tokari sama a cikin haka ma kirwa to ba ta wata ba wasu daga ce in an cika duniyan nan da kuɗi ya cika duniyan nan kasa a ci misali mutum yana da dukiya mai yawa a ce ya cika ɗaki guda da shi kamar garejin mota kasan ya kuɗin da da yawa ko kuma ya cika gida da shi ya ce gashi nan fansa ya cika da zinari akwai ibarin ce lokacin da turawa suka je ƙasan amurka akwai wani sarki da suka kama sarkin mutanen inka sai ce sai nuna musu wani gida ya ce ina cika maka wani gidan da zinari za ka saki sai suka ce sai ce ita aka yi kuwa cikin mutanen su daga masu ɗan kunnunsu ne warwaran hannunsu ne mai suka tara sai da suka cika gida da zinari amma da yake turawa su su ne sai suka kona shi da wuta suka kwashe zinarin suka kona shi ko jigida ya cika musu to kaga kenan idan mutum ainihin ya kawo fansa akwai fansan da in ya bayar lalle da amsa saboda yawan fansan ko ko da misali kisan kai ya yi sai aka ce ai lalle sai aka ce shi kawai ba biyan da zai bayar ya ce ko biliyan ya ce ko biliyan nawa ya ce to biliyan ka sai a ji kudin kai ya kai ya ai gara a kyale shi a karɓar wannan biliyoyi ai waɗansu an fara maka da shi sai a ce to ya kawo ko to wannan sai aka ce to ko da zai cika duniyan nan ka ce kaf ɗinta da ni da zinariya ne har ya tokari sama ya ce gashi faransa to ba da a karɓa masa to amma ina za a yi wannan kaga kaddarawa ne ko tambaya wannan yana nufin a ranar alƙiyam a ranar lahira inda bai zo da cikon ƙasa na zina da ya ɗafar ba ba ba ka kaddara haka nan sai dai ka da alawajin takdir amma dai ba a je iya waje in ya taso ƙiyama ya zai taso zikar zai je da zinari ne ballantana ya bayar nan akwai faibar kashani ya kawo su fasarorin wannan magana ya ce ƙila takadiruhu falan yi kubara min ahadihim fidiyatan wa rukta da bi min al'ar da zahaba aka ce ma'anansa shine a kaddarawan cewa ko da zai ba da fansan cikon ƙasa ne na zinare in ce duniya za a fi gane cika duniyan nan na da zinare to ba za a karɓa masa ba wa ya tabi an yakuna al-murad فلن يقبل من أحدهم إنفاقه في سبيل الله بملء الأرض ذهبا في الدنيا wannan ihtimali ne shi ma yana iya ɗauka ya ce yana iya ɗaukan cewa kuma ana nufin ko da zai ciyar da dukiya cikon duniyan nan na zinare a nan duniya to ba zai zama fansa gare shi ba walau kana alawar shirin ibtida'i min azabar akhira min dole tawakko azabar akhir ko da wato kenan wannan duk ya wato a ce yayi infaki har ma duk in abin da ya bayar infakin ya zai zama cikon duniyan nan na ƙasa nan na zinare afwa ya bayar a doron ƙasa duk da ka ba ba karɓa daga gare shi ba in dai ya mutu yana kare wannan ma shi ma ma'ana ne mai kyau misali akwai wani abin da mutum zai yi ya fanshe shi daga kafirci bayan ya ga gaskiya aikin kirki abu misali kamar musa ka ga ai suna suna suna aikin suna cewa suna yin insaniya su wansu rafis ne sun kaza sun kaza sun infaki to amma sun ga gaskiya sun kan gari mata to in suka yi wa'yansu ayyukan alkhairi komin yawansu za a ce a a gashi ya ga annabi ya ke imani shi ya kan gari amma kuma ga ba ƙaramin sadaukarwa ya ba da kuɗaɗe da yawa wajen infaƙoƙi da yawa to a wuce aljanna wannan itimali yana iya zama fansa ko dai ka kaddara cewa babu fansa ga wanda ya mutu yana kafiri bayan ya ga gaskiya amma ya ga gaskiya tabbata ita ce ya kangare ya mutu yana kangare to wannan fa ba abin zai fishi shi to ko da za a kaddara zai ba da cikon duniyan nan na zinare ko da bai haka amma kaga ai a lahira ba yi da komi wanda ma ya bayar kamar yadda Allah ta'ala yake cewa a rannan mutum ya wadda mujurmu la yanta bi min azab yawm idin bibani wa sahibatu adu daga zai burin zai ba da wa'annan fansa bin a fanshe shi amma ba za a karba masa zai zai iya ba da fansan komi da komi har da iyalansa komi da ya mallaka to amma ba za a karba masa ba rannan ba fansa kaga bisa kaddarar dama ba zai wuri kansa da wani za a ce masa ai ba kayan ka bai ko in kuma a duniya ne ka riga ka yi kome a duniya amma ba kaddara da za a ce na abu an na faɗi ba misalin wani in ce muna tsare a kirikiri sai yake cewa ainihin shi da za a ce masa duk abin da ya bayar tun daga allura zuwa komi in dai za a kyare masa matansa da 'ya'yansa to zai yi zai bada komai a fita da shi a fita da shi gire-giren da yake wannan sijin to sai har wani sai wanda ya ji wannan ce tabbi ce ya ga abin ya girma ya ce daga allura zuwa sama duk abin da ya malaka a ce kawo ya fita shi zai bayar amma in za a kyale masa matarsa da yayansa to sai gashi kuma aka ce a ranar lahira mutum zai burin ya fanci kansa da matarsa da yayansa kaga kaga ya wuce ya wuce wani mutum kaga shi yana tunanin a bar masa matansa da yayansa amma a lahira ko ko da matan da yayan duk zai iya sallama wa mun fil ardi ma jami'a da duk abin da ke duk ƙasa duk doron ƙasa ma gaba ɗaya jama'a in aka ce duk dangin sa ne ce duk a bala zuwa ya kyale shi a shi ne yake ramin yi wannan amma ba za a karɓa to kaga yana iya tsoron wanda wato ko da zai ba da dukiyar menene ko kuma ihtimalin cewa in anan zai wani aiki ko min girman aikin alherinsa ko da ciyar da cikon duniyan nan ne na zinari ya ga gaskiya ya san ita ce ya kangare mata ya mutu a kangare a ya zai tashi a kangarare ina ne gidan kangararru wuta can za ta lallasa shi in yi ihu ce maganin kangara ne da ka bi da ka huta ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasiri irin wa'annan suna da azaba mai raɗaɗi ba su da masu taimakon su ba wanda zai kwace su ba wanda zai zo ya ce to wannan kuma a taimaka mana a kyale shi saboda kana ba zai yi ba to kaga kenan mutum ya ciniki ya gani ya ciniki ya gwada ya ga nan yana da matsayi mun ji shi babban malami ne a addininsu shi babban malami ne a addininsu shugaba jagora kuma ya mallaki abubuwa kuma ana girmama shi kila ma ɗauka wani ne kuma yana samun abubuwa ana darasta shi duk inda ya je in zai wuce sai an miƙe ana ta girmama shi sai ya samu wannan wannan babban matsayi da yake da shi to sai gashi an ko aiko annabi da samu ya duba ya ga annabi in yi imani waɗanda mutanen za su watsa su shi za su ce na ibi tun da liman ya yi da shi ke ko na abu da ci gaba ko kuma su ja wani su ci ko kuma alaka bi shi na ci a rai wani sai su naɗa shi jagora shi ya ba kawai da kuma masu masa woro ko su kwace abubuwa ya dawo ya bi annabi ba kada ya asarar matsayinsa ba da ko bai yi ba ya asarar matsayinsa ya asarar dukiyarsa kila ma matarsa ta ce ni ma ya zan bika wani sabon addini da kashi ka ga ta biya kila ma ƴaƴansa ma su ce ba kuma ka yi radin to a abokanansu suke ya tsira da mutane kaɗan wanda su ce sun yadda gaskiya yake ya dawo ya zauna zikau kila kuma a je wajen shahada a je wajen jihadi ya zo ya shahada ko kuma ya rayu cikin wahala to amma ne ba da ya bi gaskiya ba gobe kiyama fa kaga ya tsira to sai ya sai ya gwada tsakanin to in tsakanin wannan matsayi nasa da azabar wuta ya sai rike matsayinsa amma gobe kiyama ya shiga azabar da ba zai fita ba kuma waɗannan da suka bi shi ba su taimake shi in ya zarge su su zarge shi in sun zarge shi ya zarge su sun yi ce ko kuka hana ni saboda matsayin da kuka wani na so in tuba ko bai kuka ce ba kuka ce ka dama ka yi tsinanni ne da ka san gaskiya mai yasa da karwa ka yi ma ka ja mu a wannan ƙasa sai su shiga zargin juna ya ce ba mu ba ku su cin mawa ba to kaga da wannan tsakanin ababar lahir da wannan babban matsayi a duniya zaɓi ɗaya shi na kai gari a alƙaran cewa sun sai da auren Allah da tamanin ƙali ai shi ne wannan matsayinsu na duniya ne da suka samu to yanzu musaya ne tsakanin azabar lahira da wannan matsayi zaɓi ɗaya to wani zai ga cewa kai shi ba zai bar wannan matsayin sai ya rike matsayinsa kankan ya mutu alhali ya san gaskiya ne kuma ba zai ba ya mutu haka to irin wannan ba fansa gare shi ba mai taimakonsa wannan na karkar magana akan siyakin magana akan mutum ahlul kitabu ne hasatan yahud wanda suka ga annabi suka gibi an ba ka ba ma'aya ama ce akan duk wanda ya ga gaskiya ya kibi akan wani dan matsayi nasa na duniya ya mutu a hakan iska ta rufe mini تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم kamar da muka sani alkur'ani yakan kasance ayoyi ne da aka jejjera su bisa dacewan kira'a ba lalle su yakin magana ya zama daidai ba ba lalle ba maudu'i ba ne wannan maganin kuma kaga ana yi da mumine ne ana yi da mumine ne ba kaga kamar babin batun arin kitabin da suka kan gare mu gaskiya kawai kamar an aje shi za mu je gare shi kuma nan gaba wannan hidabi ga mummune ne abu abroshin tafsiri mun kawo wannan bayanin cewa salon yadda alkur'ani yake wani irin tsarin littafi ne da shi irin sa daban ne a duk duniya ba littafi irin alkur'ani shi za ka san shi ne a matsayin alkur'ani lugan shi daban salonsa daban tsarinsa daban bai kama da wani littafi ba a cikin littattafai a duk duniya saboda an saukar da ayoyi ne kaɗan kaɗan kaɗan cikin shekara 23 da aka tashi har haɗa tsarin ayoyin sai aka tsara ba a yi la'akari da lokacin da suka zo ba sai aka yi la'akari da ƙira'ansu aka jera dogayen surori a farko matsakaita a tsakiya da jejeru a ƙarshe saboda haka suka ga ayan makka a cikin surar madina ayan madina a cikin surar makka ko ina sai kana cikin wani mawuru'in sai ka shiga cikin hikimar allah ta'ala kuma duk inda ka ɗiba na alƙur'ani ka karanta to allah ta'ala zai tunatar da kai sai an tunatar da kai me ya kawo ka doron ƙasa ina za ka je bayan zaman ka ana sai an tunatar da kai ubangijinka da kai waye kai da me ya kawo ka nan da ina za ka koma an tuwato da kai wuta da aljihu ko ina kana tsa alƙur'ani ka karanta hizbi guda ko jiz- ko- ko hizbi biyu duk za ka ji duk wannan bayanin duk da rubutun take ko ina ka ɗiba hikima ce ta Allah ta'ala da an yi da an yi shi babi babi an ce suratun nari da aka kawo da aka magana wuta aka gama aka ce suratul jannati aka gama aka ce suratul fir'auna da aka gama suratul kaza da aka gaggama babi babi to kaga ainihin zai zama wa'azi irin wannan zai wahaltu kaga sai a ce ai wannan sai wani ce kai shi gaskiya suratul nari nan ba ya san karanta sai ya daɗe bai karanta ba saboda ainihin to sai aka ya matsa ko ina za ka je wuta da aljanna an a haɗe ne ko ina za a tunatar da kai wanda ya aikin kirki zai zama sa- zai zai- zai koma kyakkyawan makoma wanda ya mummunan aiki zai koma mummunan makoma ko ina ka karanta haka alƙawarin da ya gama wannan kuma hikima ce irin ta Allah ta'ala zaɓar alsalam alƙur'ani ke to lantarar duka wannan hidabi ne ga mu'minai dan tana gura hatta tun bi kulli ma tuhibbun wa ma tun bi kulli shay'in fa inna allaha bihi ali ba ba ku sai sai kai ga matsayi da ake ce ma bir bir muna ce masa da Hausa nagarta ban ban san nagarta ko da daga nagari ne ko da nagarin yana da dangantaka da gari ne ban sani ba amma dai amma dai ba aka ce ba haushe nagarta zai gane aka ce mutum nagari yana nufin halaye na kirki matsayi babban da za a ce wannan mutumin da aka ce nagari ne an an- ma'ana aikinan alkhairi kenan na zuwa daga gare shi aka ce alkhairi aka ce ai wani fitin nagari ne to za mu za mu kaddara sharrori yake yi ma mutane in yana musu sharrori su masa nagari to kaga alkhairi ke kaga nagarta aikin kirki ke to da akwai wani matsayi da za a kai mutum a ce kai ya kai matsayin a ce masa nagari wato a ce a kai shi a ce ya kai matsayin mutumin kirki ma'ana yana aikata alkhairi yana kiyaye mutane daga sharorinsa yana alkhairin su- alkhairi- alkhairi alkhairi na zuwa daga gare shi daga wajensu zuwa gare su za su ce masa nagari to kafin a kai ka ce an ka kai wani matsayi za a ce maka kai mutumin kirki ne to ba za ku samu wannan matsayin ba kaga birrin nagarta dinnan wani matsayi ne a wanda aka ce ba za ku same su shi ba hatta tun bi umin matuhibu sai kun bayar daga abin da kuke so mukan ce in fact na sha maganin wani muka ce mishi ciyarwa da wasu amma ba laifi saboda ba lalai ciyar da abinci ake nufi ana nufin badawa saboda Allah wannan abin da ake bayarwa dinnan ko yana iya zama ah, karikitai ne ko ma hidimomi ne domin alkhairai suna da yawa to a ce mu- a ce maka kai ka kai matsayin da ka ka- ka riski bir saboda aikata ayyukan bir ana ce ana ce ma ma- ma- ma- managarci ana mashi bar ana ce mashi bar kuma jam'in su ana ce masa abrar mutanen kirki kenan nagar nagar garu innal abrara fi na'im to ka- kafin ku ku- ku- ku- ku- ku- ka- kaga kaga a can innal abrara me ya kawo kishin abrar wa innal fujjara to kaga kaga kaga fu- fa- fajiri ko ko ko ko ab- ab- abrar da fujjar su su ne kishiyoyin juna ne to kafin ka- ka ka zama cikin managarta ka sami matsayin bir da za ka ce maka kai managarci ne to yace ba za ku kai ga wannan matsayin ku a kira ku abrar ba kenan sai kun bayar daga abin da kuke so min ma tuhibbu wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim duk abin da kuka bayar ma ko na menene ma Allah ya masanin sa ne yana sani wato har sai ka bayar saboda Allah me ka bayar abin da kai kake so ba ka bayar ne saboda baka da bukata ba ka bayar ne akan kai ma kana da bukata kana son dukiya kana da lafiya kana jin tsoron talauci kana kun fatan ka rayu kuma wannan dukiyar za ta maka amfani kana da bukata amma ka ɗauka ka ba wani har kai ka rasa shi ya samu to wannan shi ne bir to ba za ku kai ga wannan ba sai- sai sai kun yi hakan kana so kana da bukata ka ba- ka ɗauka ka bayar akwai mutum ba su masu bayar da abin da ba su bukata ko abin da ba su so sun bayar an amfana da shi amma su ba su da bukatar shi ko kuma ba su so to amma mutum ya ɗauko abin da da yake so yake da bukatarsa ya bayar shi ya rasa to wannan ai kaga wato ai sadaukarwa ne nan yana cewa lan tanaru gudu ai lan tablugu haƙiƙatahu wala takunu abrara ba za ku kai ga haƙiƙanin dare ku zama a ce maku abrar ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun yace min al-mali wal jahi wal mahajjati wa ghayriha fi ta'atillah duk abinda ake bayarwa ba lalle dukiya ba hadda ma jah jahi matsayi kenan mutum abubuwan da mutane suke da bukatan su akwai su da yawan gaske kaga suna son dukiya suna kuma son matsayi ba suna son matsayi ba a ce shine wani sai ya zai bibita wani ya ce a ba wani matsayi ko shi ya saukai ba wani ko kuma ce a to zaɓe ya tsawo tsakanin ko kai wani ce ai wani ya fi ne ce da miƙa masa ko ɗansu hidimomi ba lalai dukiya ba duk ku yi wannan amma fi ta'atillah fi ta'atillah a ta'an Allah don aka akwai masu sadaukarwa saboda wani dalili daban akwai mai sadaukarwa bin ya zama jari don a cikin ayabin shi kaga shi ba fi da'atun labar ya sadaukar hatta da abin da yake so din amma yana so ainihin a yaba masa a ce wani abu sai suwa ne to sai ya bayar kamar yadda ba shi kan ce wai zakara ba da kwaya ka ci tsako ga saurayi idan yana son yana ya burge budurwa habawa ta ce kai sabuwar mota ne ita kenan kuwa sai ce ko kina so kawai sai ce ta tafi da shi kawai ya hawa a caba to ba ka ga me yasa yi wannan ba ya sami zuciyarka ba yawa ta ce to misali ne ke ba ku fi da'atilla ake nufi an fahimta fi da'atilla a da'an Allah sadaukarwa na da'an Allah to shi ne ainihin in mutum ya sadaukar a da'an Allah ya ba da abin da shi yake so akwai wani ruwan da na karanta ne inda yake a cikin rahoton kafi daga ruwan yunus bin zubiyan daga abi abdullah ya ce ma'ananta lan tanalu birra hatta tunfiqu ma tuhibbu ka san an ce min ma ne ko to min kuwa adatu tab'id ne ba abin ke min ma tuhibbu daga abin da kuke so kaga daga abin da kuke so kaga za ku ɓantaro ke kuna son ka za ku ɗan yago shi daga ciki ku miƙa to amma sai shi abi abdullahi alaihi salam ya ce ma'anansa tun fiƙo ma tu hibbu ne yake ne ba minin tabi'ini ba ne ba min na tabi'ini ba ne kana so ka bayar da shi ma'ana mene ba ka rasa kai ka ɗaukar ka miƙa amma aka ce min na tabi'ini ne sai ka yango sai ka ɗan yago ko da ɗaya bisa goma ne ba ka ga kana son kaza sai ka dan ya go daga ciki ba ya bane min ba kana son alewa kana da faki in ka ɗiba daga ciki yaya ka gani ya zama mai matu ba ko ba ka ba ya zama mai matu yi to amma shi ne ayan zikirin tambaya nufi kaga ayan abin zikirin ya wuce nan kaga abin da suke nufi kai kana so amma ka baya ma'ana ne ne ka rasa in ya zama mimin tabi'ini an ce maka nawa za ka bayar an ce maka wani mikidari an ce maka rubu'i ko sulusi ko nusufi tambaya ne tun da tabi'ini ne tabi'ini yana da haddi ne in ka bada wani fasar da bai zan bai cika ma'anan min ba in ka bada wani fasar ɗaya bisa ɗari bai cika ma'anan min ba yana ya cika ma'anan min to amma shi ake nufi ba shi ake nufi ba abinda ake nufi hatta tun fi ma tun fi gona ake nufi ta ga ni ƙur'anin ba minin tabi'ini ba ne an fahimta ai ba ana nufin ka yago daga na'am akwai itimalin cewa kana iya yagowa kana so amma akwai kuma inda sadaukarwa da aka yi ka ci kaf abinda kuma yake nufi ke. kuma ainihin ah, lokacin da aka saukar da ayan ah, sahabban manzo Allah sun gwada mana a biyar da abinda ake nufi da da shi don kowa sai yana duban me ya fi so sai ya dauka ba isa billahi ce to gashi to kaga su sun bai a ce za a bayar da abin da ake so ne ba ya gowa ba kowa zai zo da cikin dukiyoyinsu duk wanne ya fi so sai cika ce ga fi sabili gonarsa ce gidansa ne kantinsa ne mene ne sai ci ba shi yana son ya sa ya kai matsayin ababa kaga in haka nan ne kaga kaga ba nemin tauhidi ba ne to a cikin majma ya ce ainihin ali alaihi salam ya sayi tufa sai tufan ya ba shi shafa a jaba wato ya ba shi shafa ya gan shi kai yana da kyau wata sadaka bi sai ya sadaka da shi sabuwar riba da ya duba ce kai mari ganin da kyau kawai sai ya sadaka وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من آثر على نفسه آثره الله يوم القيامة بالجنة نجي من زال صلى الله عليه وآله ينتشيوا wanda ya fifita a kansa wato fifita wani a kansa ke to Allah kuma sai fifita shi da aljanna ranar alkiyama wa man ahabba shay'an faj'alahu lillahi qala lahu yawm alqiyamati qad kana al-ibadu yukafi'una fi ma bainakum bil ma'rufi wa ana ukafi'uka al-yawma bil janna wanda kuma ya bada wani abu wanda wanda ya so wani abu sai ya dauki wannan abin da yake so ya bayar saboda Allah to Allah ranar alƙiyama zai ce da shi yace yace da shi bayi suka rika biya mukafa'a shine idan an yi maka mai kyau kai ma kai mai kyau to suna mukafa'a tsakanin su bil ma'ruf da abu mai kyau an maka mai kyau kai mai kyau to sai ce to ni ko yau in ji Allah abin da zan maka mukafa'a da shi shine aljanna to kaga ainihin ainihin kaga idan idan aka maka ma'rufi kai ma kana yin ma'rufi ne ko irin shi irin wanda aka yi maka to amma ina wani ma'rufi ne daidai da aljanna kuma ya zama daidai da abinda ka bayar ko mai ka bayar ko a nan ina ina ba ku nan dashi da aljanna sai Allah ta'ala ce to shine shine ladan kai mu kuma zan biya kai wa da a nan duniya mutane sukan ramu mai kyau da mai kyau ne shi yan irinsa ko su dan ƙara kaɗan ko to amma shi sai Allah ta'ala sai shi to aljanna to wannan cikin abin da ya sai saboda haka ne shi ya sa ma da ya ga wannan tufar na da ban sha'awa gune ya ga yana yi kai wannan yana son wannan tufa sai sabon tufa kawai sai ya ɗauka sai ya miƙa ya sadaka da shi saboda Allah ba shi nan fi sabili kaga maimakon ya sa sai ba fi sabili kaga wannan ya gwada mana ma'anan aya din kuma an samu ruwa daga Hussein bin Ali alaihi salam da haye zuwa da kuma Imam Sadiq alaihi salam ya ce in ya ce sun kasance su biyun nan suka yi sadaka da sukari suna cewa ai su ne suka fi saura gare mu wato da big bar da larabe har na yanzu ma mai son abubuwa masu zaƙi ne ka samu aka samu sukari kawai sai ya rawa so an ce shi a ruwan imam hussein ya kasance in ya sami sukari na cikin nan ya kawo shi a cikin awalil ali sunan littafi awalil ali juz'i na biyu shafi saba'in da hudu ya ce an samo daga hassan hussein da hussein alaihi salam ya kan yi sadaka da sukari sai aka ce mishi a yasa aka ne sai ce inni uhibbu wa qala Allahu ta'ala lan tanamu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu ce ina son sukari ne sai sai kuma sai ba na kawo tun da ina son suka sun ci a ba wasu ni in da wani ke ba to kuma cikin irin wannan ka kuma da aka ce shi ma imam sadiq eh, im- eh, ima- imam sadiq alaihi salam shi ma aka ce shi ma yakan rika yin sadaka da sukari wannan a cikin kafi ne ba alil aw- ba awalil ali ba a cikin kafi ne shi kuma aka ce ya kasance ka rika ya karɓe shi ma sadaka da sukari sai aka ce masa mai aka sadduku bi sukar qala na'am innahu laysa shay'un ahabbu ilayya min fa ana uhibbu an atasaddaqa bi ahabbi al-ashya'i ilayya shi shine fi so kuma ni ina son sadaka da abin da na fi so to ka gani ka ga wannan su- sun nuna mana ma'anan eh, bayarwa din nan da abin da abin da kake abin da ka fi so sai ka fifita sai ka sai ka bayar saboda abin to in mutum yana son ya kai matsayin bir to sai ya bayar daga abin da yake so fakam da mutane sukan bayar da abin da ba su so ne ba su da bukata ko kuma suna, suna da shi fiye da kima sai su ɗiba daga ciki su bayar ba su da bukatar su bayar ko su ajiye suna da bukatar su sai sun ga ya ɗauko lalacewa sai su mika tun da ba su so ba su da bukata to amma bayarwa daga abin da kake da bukata to shi- shi shi ne kake samun eh, bir kake kaiwa ga matsayin bir ma kana ke zama managarci shi ne kake samun babban lada kaga kenan muƙaddara mutum ya ba da abin da daga abin da yake so ya ba da ɗan wani abu ko kuma ya ba da abin da shi bai da bukatarsa to ya amfani wani yana da lada yana da lada amma bai kama ƙarin dor ba ko bai kama ƙarin dor ba amma na sha faɗi yake cewa ni ina tsammanin tuwon da ake ba almajirai almajirai ne suke da lada tun da suna raba mutane da raguwar abin da ba su so ne in zai yi gida zai dami mutane sai su ba su sai sai su huta kaga wannan waye waye kamata ya samu lada wanda ya raba ka da ƙarangiya da dai baka da bukata amma idan ainihin za a ba za a bayar fi sabilillah tun ana kwasa tun ana kwasa a ɗauka a baya an ce imam riga in aka kawo masa abinci sai ya kira mabukaci sai ya ɗauki wanda ya fi kyau a cikin kowane nau'i sai ya bashi sannan ya ci rabo sai ya ɗiba in- in ya duba ta ga wajen su batun su nama kenan da sauransu to da haka ake ma'amadi ne a ɗauko mutumma to ka gara ba ya zama haka to amma sai ka ban ka gama ce ka gama su ɗaya ka ji ba ka da za ka yi ka ce almajiri shi rabani da wannan to ai shi ya kamata ya samu lada to am- ala ya halin wannan infaki ga abin da mutum yake so babban al'amari ne yana nufin ainihin sadaukarwa ne fi sabilillah na abin da kake so na abin da kake so in kana son ka sami ma- ma- matsayin bir amma in faƙi na ɗan abin da daga ɗan wani abu ɗan kaɗan ko ba ka da bukata ko ko rara shi ma kana da lada amma ba kai matsayin bir ba an fahimta kamar sa- sadakokin da mutane suke bayarwa da yawa da in faƙoƙin da suka ɗan bayar da yawa sai sun ɗan mulmula sun mulmula su ɗan in faƙo ɗan kaɗan to wannan dai akwai ɗan rana amma ba bir ba ke in mutum yana son yi bir to sai ya hoɓasa sai ya sai sai sai sai sai sai- sai ya shi- ya shirya sosai ya miƙa abin da ya fi so ya miƙa shi to shi ne yake samun bir a cikin tafsirin ayashi daga mufaddil bin umar ya ce na shiga wajen abi abdullahi alaihi salam wata rana ina da wani abu sai na aji a gabansa sai ya ce mini wannan menene sai na ce wannan sira ce daga na ce hadihi silatu mawalika wa abidik wannan sila ce sada zumunci ma'ana kun san ah, sila sada zumunci ma'ana aka galiba in aka in aka wajen sada zumunci ko ko- ko si- sila da sada sada mutum yakan kai wani abu da kuma da an zaka je ka gaira mutum kakan dan je da dan wani abu adatan haka ana yaka wannan shine sila to shi ne sai sai sai kawo yan sabuwa ya aje a gaban ah, abi abdullahi alaihi salam ya ce wannan sila ne daga ah, mabiyanka da bayinka suka ce a kawo maka sai shi abi abdullahi alaihi salam sai ya ce ma mufaddal ya ce ya mufaddal inni la aqbalu dhalika wa ma aqbaluhu min hajatin bi ilay yace ya mufaddal zan karɓi wannan amma ba zan karɓa ba ne don ina da bukatansa wa ma aqbaluhu illa li yazku bi ba zan karɓa ne don su su tsarkaka da shi sun maƙal sannan sai ce sami ito abi ya ƙo na ji mahaifina yana cewa man madad lahu sinatun lam yasirna min malihi qalla aw kathur lam yanzuru Allahu ilayhi yawm al-qiyamati illa an ya'fu Allahu anhu wanda shekara ta wuce bai sadu da mu ba da dukiyarsa kaga saduwar da dukiyar bai kawo mana wani abu ba to wannan abin kawai allah aukafa kaɗan ko ya yi kaɗan da ko yana da yawa to allah ba zai dube shi ba ranar alkiyama sai dai in allah ya masa afuwa in garauta cikin jimla wanda allah ba zai kalle su shekara guda baka ba maulaka wa sayyiduka wani abu ba har shekara ta ce to za ka shiga cikin wanda Allah ba zai kalla ba ko da yawani ne ka ce wannan aba maulaya wa sayyidu to shi yasa shi abu ya ce karɓa ba don yana bukata ba amma sila sila ne gare su sannan sai ya ce kuma sun makar ma ya mufaddil inna ha fariyatun faraba Allahu ala shi'atina fi kitabi ya ce ya mufaddil wannan ba mu dinnan to faradi ne yanki abin da Allah ya yanka mana muna iya ce ma faradi a nan wajibi inda ma'anan yi asalin faradi kenan an yanka maka ma'ana an dora maka wanda Allah ya dora a kan magoya bayan a littafinsa in ya ku da lantana nubirra hatta tun fuku min mata yi inda Allah ke cewa lantana nubirra hatta tun fuku min mata yi to hibbo na to sai ya ce fa na hannun bir na hannun bir wata kawa sabi da hudawa babu takawa la ya hajibu du'a'una anillah اقتصروا على حلالكم وحرامكم فاسألوا عنه وإياكم أن تسألوا أحدا من الفقهاء عما لا يعنيكم وعما ستر الله عنكم yace mu ne bir mu ne takawa mu ne kuma sabirul huda mu ne kuma babu takawa kuma Allah baya sha makanci addu'an mu saboda haka ku takaita wajen bidan halal ɗinku da haram sanin halal da haram kenan wajenmu ku tambaya wajenmu kuma kar a ku da sauran tambayan waɗansu mutane daga cikin fuka a kan abin da bai shafe ku ba kar ku tambaye su abin da bai shafe ku da abin da kuma allah ya suturce muku wato kar ka je kana ƙaƙarwa abu ka tambayan za ka yi kaza halas ne kaza haram ne a ce maka yi in kuma ba a ce kuma game da shi ba kar ka shiga ƙaƙari karka tambayi malamai ka yi kana kakari ka tsaya abin da su domin da wani da wani wata magana ce ta shigo amma kun ga muhimmiya ita ce ta nuna mana ainihin sila da imam imam ɗinka da abin da ya sauƙaƙa lazimi ne lazimi ne ka ɗauki wani abu ka ba shugabanka waye shugabanka ina fata an san shugaban shi ne sahibar asirwar zama shine sultanin asar kar ka ga cewa mai ji sultanin asar zai da wani ba shi sila ce to allah auka in har shekara ta zagayo kai baka ba shi komi ba to ka kiyaye kanka in ba ka turo ko allah ka ɗauko don ka ba to gobe kiyama ce wanda baka baya ba sai kuma ce wannan shine fasarar ranta wa nugura don haka ne ma da shi mufaddar bin umar ya kawo masa wani kyaututtuka daga magoya bayansa da bayan su sai ce to zan karɓa wa bai na da ba amma domin haƙƙi ne nasu su bamu ne kuma wannan zai na tsarkake su wannan kamar da muka ce magana ce ta shigo lanta na mubirar din nan ta shigo ne idan aka zo asibabin nuzur sai ka ga abin sanadiyan saukanta daban ne kuma tana iwa tana da sila da siyakin karatu ta fuskacin cewa ana nuna ga su yadda yan taurin kai irin na ahlul kitabi wanda suka gaskiya suka ƙi su bi domin son ɗan abin duniya gwada lura ba ba mukamin suke da shi ba ɗan abin duniya kun san su da son kuɗi to kaga ko mutumin da yake da son abin duniya in ya ga gaskiya ya ga za ka raba shi da abin duniya in za ta dan taba masa duniyarsa kana ganin yaya kun ga ayan tana da sila da siyakin karatu ko siyakin karatu ya nuna su waɗannan mutanen arziki me yasa suka ƙi karɓar wannan annabi matsayinsu za su rasa aka ce abin da ya kamata su yi tunanin lahirarsu ne su tunanin cewa ciniki ne tsakanin wannan matsayin na duniya da kuma azabar lahira sun yi da su riƙe matsayin su shiga wuta ko kuwa suna iya ba da matsayin duk da abin da za ka bayar ɗin nan saboda Allah mun ce hadda ja hadda matsayi ba dukiya kawai ba hadar da abin da ke zuwa kwakwalwar mutum nan da nan shine zai ba da dukiya ne a matsayin infaki to sadaukarwa ko hadda matsayi to kaga misali idan ka zama kai mai infaki ne fi sabilillah mai sadaukarwa ne saboda Allah to yanzu wani abu zai zo a hanyanka ka ga gaskiya ka ce saboda abu kaza ba za ka bayar ba in kai mai zuciyarka ba fi sabilin lahi wannan ba zai ga zama za ba amma in zuciyarka ta ɗambaro da duniyan nan maka ba to ko ba ga siya ya ba saboda haka gara za ka cewa matsayinka na abin da kake da shi duniya gara shi shi hana ma'o'in nan karɓar gaskiya bayan sun gani sun gane gaskiya ce amma kuma me matsayinsu ba sai suka riƙe matsayinsu kaga da sun sadaukar da matsayinsu ba da sun zama managarta an ce a cikin malaman yahud akwai cikin wani wani abdullahi bin salam wanda aka ce ya zo yi musulunta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce ya rasu da na san yahudu sarai in suka jina musulunta za su aibata ni alhali ni babba ne a cikinsu saboda haka ina son ka kira su ba tare da sun san na musulunta ba ka tambaye su dangane da ni sai mun zara ce na shiga wani wuri sai shiga wani wuri aka iya kamar ko labari ko wani abu ya sha makance shi ba su gudu aka kira yahudu mazala ya tambaye shi waye a cikin ku ake ce masa abdullahi bin salam suka ce babba dan manyan mutane ba mu da dattijo kamar sa mutumin kirki kaza ta suka dinga yabo sai suna ciki ne ba kawai sai fito ce a shaɗu Allah ya lalla wa shaɗu annan Muhammadu Rasul kuka ya ba duk wani ya musulunta wani abu ne Allah ba mutumin kirki bane ba kowa kowa yake ba cikin mu ice da ba mu yace kaga kaga wannan mai sai dokar matsayi yawa matsayi ita ma ya kaga sai da suka gama cewa shi dai ba su da kamansa malami mutumin kirki ga dattaku ga da suke ta yana yin shahada suka ce duk shi ba shi ne wannan dama duk wannan musulunta wani abu ne ai dama ba kowa ne a cikin ba kowa kowa bane a cikin ai da wani matsayi ci o da ko daga kuma da matsayi asiri ya to kagin to irin wannan sadaukarwar ne kaga kaga wannan ya sadaukar da matsayi ne ai ko kama ka kai tunanin abin da zaka sadaukar ba lalai dukiya ba hadda matsayi ne ya ce ainihin abubuwan da ake sadaukarwa akwai akwai dukiya akwai kuma matsayi ja ja jahi wato ai jahi mana yace mishi matsayi da aka san shi wannan ya sadaukar da matsayinsa suka aibata shi ka goma daga nan kuma shi ba su ba shi ko gaisuwa da ko ana girmama shi in zai wuce a miki amma yanzu za su kawai rara ta ce kawai كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين dukkanin abinci wato abubuwan da ake ciki madumat ne koko ya ce dukomat to abubuwan da ake ci dukkanin abinci wanda aka aiki halas halas ne ga isra'il ga bani isra'il sai wanda shi isra'il din kansa ya haramta ma kansa kafin a saukar da attaura wani ne isra'il shi ne annabi yaqub alaihi salam shi ne ake masa lakabi da isra'il to kuma daga sunansa ne suka samo suna suna ana ce musu 'ya'yan isra'il don shi yaqub shi ne isra'il bani isra'il ma'ana 'ya'yan yaqub domin su yakubu yana da 'ya'ya goma sha biyu tun daga babban su har zuwa karamin su yusuf da mabi wanda an ce a tare an nuna ce kamar shi yusuf suna cewa yusuf ne dan auta binyamin ya girma suna cewa binyamin shi yusuf ne gaba da binyamin binyamin ne karami shi ne auta to kuma su 'ya'yan mace ɗaya ne sauran kuma goma 'ya'yan mata daban-daban to su kuma yannan 'ya'yansa goma sha biyu su suka zama su suka samar da ƙabilolin da na bizini isra'ila goma sha biyu ana kiran kowace ƙabila da sunan babansu to saboda haka suka zama bani isra'ila to shi isra'il din nan shi kafin a saukar da attaura tun da an yi tsakanin shi da musa da nisa da nisan gaske a tauran musa a rai sama ita ta zo da hukumce hukumce na halas da haram to sai so bani isra'ila yau da kullum abubuwa sun shishigo a cikin addini ana yi har sai zama sun haramta wa'insu abubuwa wasu suka jingina ma shi isra'ila suka ce ai tun farko ma yakubu ne tun zamanin tun zamanin sa ne yake haram ko tun zamanin ibrahim ne yake haram wasu ma suka ce tun zamanin annabi nuhu haramun waɗansu abubuwan an haramta musu saboda mummunan aikin su ne wasu ma ba haramta musu ba su suka haramta maka su suka ce akwai shi a cikin attaura ko kuma suka ce tun kafin attaura to wannan da'awan tasu ne aka aka aka musanta da yake a cikin magana din lokacin da aka saukar da ayan su sun fahimci me ake cewa amma munan sai an warware mana maganin sannan za mu gane mai ake cewa ya kawo kullu tsami za mu hillar da bani isra'ila wasu za cewa wai su haka su karaya alhali ainihin tabbatar da magana ne duk abinci wanda yake halas kenan ma'ana halas ne wajen bani isra'ila wato duk abin da yake halas in dai ba ainihin an ce wannan haramun bane halas ne gare su sai dai abin da isra'ila ya haramta ma kansa shine annabi yakub kafin kafin a saukar da taura a cikin kafi da tafsirin ayashi daga imam sadiq an ce ya ce isra'il anna isra'il kana idza akala min lahamil ibli hayyaj alayhi wajhul hasira fa harrama ala nafsi lahmal ibl yace ainihin shi isra'il alayhi salam ya kasance idan ya ci naman raƙumi yakan tada masa ciwon me za mu ji unguru muke ce mun ko ha me hasara ko ake ce shi ko unguru ba shi wani lokaci wasu kalmomin hausa ba su da daɗi ya kamata hausawa irin na jami'a na aimitin a cire wasu wasu wani abu ne kwankwaso ba ko daɗin ji wani wai kunguru a samu wata kalma mai ɗan daɗi a faɗa a wurgar da wannan ba daɗi wasu kalmomin ba su da daɗin ba har ma an kana kana magana wanda bai bai iya hausa ba sai wata muna magana da hausa da wani yana kusa da ni shi bai iya sai ce kurkuku sai ni ya fice da dare yadda ya muka gama ce yace menene kurkuku din nan nace sai kaga da bahaushe ne ko ce wani kurkuku ba ko daɗin ji yace su jin kawai ya huta ba ba ko daɗin ji irin kalmomi marasa daɗi sai a wurgar da su sai a samu masu sauƙin faɗa a gyara ai hausa mutum ne ya harshe ai alabashi sai a rubuta a dictionary a cikin mutanen da haka suke fara an huta ko kuma a je a samu wannan kalmar a fulatanci ko kamuri in nasu na da daɗi ko rufe sai a ɗauko sai a sai a ce da hausa ɗin sai a sa a ce to a ce wannan me ake ce ma wannan hasa ungoro ko ƙugu ko mene ko kwankwaso duk ba daɗin ba to inda falatanci fa sai a ɗauko wannan to shi kenan dai an ce kan yi ciwon wannan mahallin ne ko ma me kuke ce mishi da harshen in yi ci naman rakumi saboda ka sai sai zai cin naman rakumi to sai suka sami itima ɗauka cewa ainihin ذلك قبل أن تنزل التوراة أنا كما تقع بأن أسوق عن التوراة فلما نزلت التوراة لم تحرمه ولم يأكله كما أين دا دا دا دا دا دا التوراة سوف بتشي حراما بني أكل مرة بعد أن أقرب تعبنا التوراة nan bai da kasha ne ke cewa lam yuharrimhu lam yace ani lam yuharrimhu Musa wa lam yaqul ya ce lam yaqul ne kawai wato ma'ana Musa alaihi salam yace lokacin da aka saukar da atora annabi Musa bai ce haramun ne a ci nama ba kuma ba amma ba a gan shi yana ci ba aw lam tuharrimhu at-taurat wa lam ta'kulhu ay ahmila wa lam tundab ila aklihi min at-ta'kid ko kuma attaura bata ce haramun ne a ce rana raƙumi ba sai aka bar shi kawai shi ba a ce haramun ba ne ba a ce kuma halas ba ne sai zama wasu suna ce wasu ba su ci tamamin kamar mu akwai abubuwa da zaman gaske da ba a yi magana dangane da su ba amma su in ka duba na samun haram da halas a alkur'ani da hadisai wanda wannan a rasa a zara amaliya na mujtahidi za ka samu in ka je kitabul adimata wal ashir ba za ka ga abubuwan dangogin abubuwan da aka hana ci da wanda aka halatta ci bisa fatawan wannan mujtahidi ne yan bambanta da wani fatawan wannan amma akwai abin da aka ittifaki akan duk ba a cin su ittifakan ba saɓani akwai kuma wurin da akwai an abubuwa kuma da wani zai wani zai ce makaruhi wani kuma ya ce la ba asabi yan kanana abu amma wanda aka ittifaki kawai dan ba a cin su to shi shi nama da kuma da yawa yahudu sun dauka ba su ci yanzu haka zancen nan da muke yi turawa ba su cin nama da kuma ni kwanaki yin da nake ganin wani labaru yake labaru ne ma a tashar talabishin daga syria sai yana faɗin cewa wai su yanzu mutane sai dai ba su cin rama da kuma saboda tura ba su ci wasu ma sun daina cin kwan me ya haɗa kuto da bature shi bature kare ya ci mana al'adarsa ne shi lokacin da aka ci ma lokacin da ake yaƙi da turawa da suka gara kuma sun zuba a guje ne su zuwa kan musulmi kai sun suka gara kuma kwamandan su dannawa ya yi a guje bai taɓa ganin rabu ya ɗauka an sa tuni musulmi ta ce waɗanda wani irin halitta ne sai zuwa guje sai aka ci su da yi to ka gani to tun da su ba su sada tsayi ba jirgin hamada su a cikin wurin sanyi suke na zo na zagon rabu saboda haka menene na ka da cewa tun da su ba su ci ko kai ma ba su ci kai ma kawaye kai ma batu ne to sai ka ci kuma wanda yake ci ga yana cin alade ko sai ka ci kenan na ranka da mutum abinci akwai haram da halas halas din ake ci a bar haram ba wai yau ne wani ne ake yi amma da alayan haka ne zance ya tafi akan cewa a taura ba in ayan da ta ce kar a ci nama raƙumi amma ya samu asali daga tun annabi yaqub da shi ya kasance ba yakan ci nama raƙumi ba amma ba ya ce haramun ba idan misali in ya cin nama raƙume jiya ba shi da lafiya sai ya daina ci to cin nama raƙume ya zama haram ta amma ka ga ya hana ma kansa kenan kana iya hana ma kanka abu amma ba ka ce abu kaza haramun Allah ne kawai ke yin wani ma'anar ma haram isra'ila rabsi wanda ya hana ma kansa ba wai ya haramta matsayin hukunci ba an bayyana ba ya ce yanzu haramun ne ba ya ce shi ba zai ci ba ma'anin ya haramta na kansa ke to sai zama a tora ba ta ce a cira kumi ba ba ta ce kar a cira kumi ba a cikin tafsirin kumi cewa yaƙub alaihi salam ya kasance wani ciwo irkun nisa ya yi shi wannan da yake ciwon hasira din yakan same shi in ya ci nama rakumi sai ya haramta fa kansa cin nama rakumi sai yahudu suka ce aljamalu muharramun fitawa sai suka ce ce nama da kuma haramu ne a tawa فقال الله عز وجل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين وقال إن مغانا تقول قال أكوي مغانا سأك شغال أتشي مغانا بأفت أمانا سأك شيء قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين to amma maganar da ke tsakani ba kawo ba ma'ana asalin abin su sun ce sun sun sun ga sun ga wannan annabi suka ce to ai kana rayawan kana bin littattafan da aka saukar to ai ga shi an saukar da taura ta haramta cin nama raƙumi mun ga kai kana cin nama raƙumi kuma cin nama raƙumi haramun ka ga nama ka ga addinin naka ya zama to sai allah ta'ala ya ce musu a ba abin ba haka yake asalin barin cin raƙumi da isra'iliyawa suke yi daga shi annabi yaqubu ne da baya ce tun kafin a saukar da taura tsakanin annabi yaqubu da annabi musa da nisa sai ya zama isra'iliyawa adatan ba shar'an ba ba su kan ci nama rakumi to daga nan a taura ta zo bata ce kar a ci nama rakumi sai suka yi wahamin cewa a taura ta haramta rakumi sai suka haramta kila ma sun yi aya sun sa ko sun yi sharhi kila ma suna karanta wala ta kuru jamar inna urujis kila suna wani karatu suna kaɗa kai ya kasu ko wani abu mai kama da kan ba na ce sun yi bane tana ifi maliki da sun yi ko kuma a shirin su malaman suna cewa ba a haramun ne a ci naman raƙumi to sai gashi a wannan manzon ya bayyana cikin mutanen da suke cin naman raƙumi shi ma yana ci ma abota addini sana ci bilhassar ma shine muhimmin abincin larabawa to sai suka ce a wannan ya nuna ba addinin da ya gabata da kake cewa a kan shi kake ba shi yake to shi ne aya ta sauka ta ce ba haka al'amarin yake ba duk abin da ya halatta a ci ya halatta ga wani isra'ila ko shi isra'ila kashin kansa ne ya hana ma kansa cin raƙumi saboda wani dalili sai suka ce ai a taura ma akwai cewa an hana cin raƙumi sai aka ce in fa'atu bit taurati fatluha in kuntum sadiqin kaga ya tabbata ba ayar ke kaga da da ayar sai su kawo ko da su suka tsaya kaga sai su karanta kila dai suna sharhi ne suna bayani kaga da da ayar da aisan sai su su karanta sai aka ce manzo Allah ka ce mu da su su ku zo da attaura ku karanta ta inda gaske ne isra'ila ne haramta ma kansa bai haramta ma mutane ba bai haramta mutane ba dunkulallen magana ita ce duk abin da yake halasa na abinci na jin nike nike da waya yake tsarin ɗin yana transmitting data sai da wannan ƙarar dunkulallen magana ita ce duk abinci da ake ci wanda yake halasta to halas ne kuma suna nan halas a gabani isra'ila tun kafin a saukar da attawar kuma akwai waɗansu abubuwa da aka haramta musu ba domin haramun ba ne amma su an haramta musu saboda zaluntan kansu da shishigin da suke yi aka abata shi abu ne ɗayyib halal amma sai a ce su kasu ci an haramta musu a matsayin horo kun san duk abin da aka ce haram ne yakan kasance bisa babin maslaha Allah ta'ala sai yin wannan abin zai cutar da mutum shi yasa ya haramta masa to amma akwai wani nau'in haramun wanda Allah yakan yi a matsayin ya hori mutane saboda mummuna yake su sai ya haramta masu waɗansu abu mai wani abu mai daƙi a cika da ci saboda mummuna aikin sa to shi ne nan kuma wannan rabi ne akan yahud wanda suka nemi su yi bara'a daga alƙur'ani su da abinda abinda ya zo da su ci a ai ba haka bane sai da inda aka inda Allah ta'ala ke zuwa zalika jazainahum bi baghihim wato mun sakanta musu ne sakamakon shishigin su sai muka ce musu haraman ne ku kaza alhali abin halalun tayyibin kuma inda yake cewa fa bizulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum da can tayyibat ne tsarkaka uhillat lahum an haram an halatta musu sai kuma aka zo aka ce yanzu haram saboda mai buzur saboda sun sun yi wani aiki na zalunci ake fulgar yanzu ba ku cika ba sai suka ce a'a lalle ba mu ne farkon wanda aka haramta mana wa'annan ba dama can in ji yahuda tun lokacin annabi nuhu dama haramun ne lokacin ibrahimu ma haramun ne lokacin annabi yaƙo ma haramun ne ina muku magana yahuda ne haramun ne duk an haram to shi kenan sai al- sai allah ta'ala ya ce ma manzansa to ka ce da su kul fatu bit tawrati fatruha in kuntum sadiqin ku kawo attaran ku karanta inda gaske ne da da shi a littafin mai rafi za su ɗauko su kashi sai suka yi shuru ba su sami bakin magana ba fabuhitu sai suka suka suka shiga sai sai sai kuka ji ba ka jin wani yaki ai ga ta wannan wannan karanta maka ma ya ma ashara da yahudu na ta akwai jama'a kaga da sai ce da ai to babu da da ida ba ba wannan abu, ko da ni kirkiraren aya babu kaga ya- ya nuna gaskiyan abinda wannan manzo ya zo da shi ke na'am an haramta musu ɗansu abubuwa kamar hatta a cikin abin da aka yarda su ci sai aka ce banda kaza banda kaza banda kaza wasu abubuwa masu da suke wasu ma masu daɗi kamar a- a saniya sai aka ce banda tozo kasan nan ne kuma nama zunzuru to ya taru sai aka ce banda shi banda su kitse banda menene ga abubuwa da dama aka ce musu duk haram to amma ba haramu ne saboda mummuna abu bane Ha- an haramta musu ne a matsayin horo hukuma punishment akan miyagun ayyukansu shi yasa ma da isa alaihi salam ya bayyana ya ce don in kuma halatta muku abubuwan da aka wa'yansu abubuwan da aka haramta muku kuma wannan manzon da ya ce- aka ce domin ya- ya warware su daga ainihin takunkumi da maruruwan da suke aka akaba musu wasu an sassa musu takunkuma ne da maruruwa ba don kawai saboda a matsayin horon sai a ce to yanzu babu da kuna yi wasu abubuwa da dama an- an ma yahuda a matsayin horo amma ba domin ba kyau bane sai a hore su a ce to tun da haka nan da kuka kamar yadda Allah ya gwada su da da- da- da asabar ya ce ba aiki ran asabar sai zama ko- ko- ko- kowace rana za ka yi hidimomin ka amma ban ban da asabar a ran asabar an hana aiki in kai manomi ne ba za ka je gona ba in kai ran kasuwa ne ba za ka je kanti in kai eh, mai- mai- mai mai- mai kamun kifi ne masunci ne ba za ka je kai su ba in kai mafarauci ne ba za ka je farauta na ake ce mai farauta mafarauci to shi ke ba ka je farauta to sai da yake suna kamun kifi sai kifi ya bayyana birjik ran asabar sai su ga suna tawa da ka har kifi na rawa manya-manya su tsaya ka ga eh, ana ana cizon yatsa ranar lahadi na zuwa sai a nemi kifayen a rasa kaga da sun za mu zo nan sai suka ba mutanen su ci bari su saba kaga wannan horo ne Ka- aiki dan asabar mummuna abu ne akala bisa hujjar hankali aiki ran asabar zai cuci mutum amma su an sa masu a matsayin punishment ne an horo su ne don horo an kakaba musu hukuma ne sai aka ci banda aiki ran asabar to kaga lokacin da isa ya zo sai ce ai ba abin da ya hana aiki ran asabar a wannan addini a wannan alƙarar bai zo ce ba aiki ran asabar amma kaga su an kakaba musu to cin nama da kuma da ba su ci wanda suka ɗauka haramun ne to shi ba a taɓa ce musu ma kan su ci ba to na riga na ɗauko magana ban ƙare ta ba kuma gashi lokaci ya ƙure to in ku zo da a tauran ku karanta an ko in ko masu gaskiya ne da suka yi shiru me yake nufi ibrahim da annabi nuhu da ai haramun ne a addinin su sai mu sai mu ce to bayan kun wanda an ce ku kawo ka tauran ku karanta kun yi shiru kun ga babu kenan kaga an luzauta muku hujja wai balada ne kuma wani wai shi ma ba ya cikin da kuke zuwa to maza ya ce haramun ne kuma ko to shi ne insha Allah anan za mu da je ina kara ina ga muku batun sallan daren sha biyar na yake cewa cikin ikbal za a iya gani don duba ikbal din sai na gan yadda na faɗa mala'iku saba'in ne amma ba saba'in saba'in kowanne ba an ce talatin za su yi masa talatin za su yi masa albishir da aljanna talatin za su yi amintar da shi daga azaban wuta goma kuma za su kare shi daga makiya haka haka ruwayan yake ina tsammanin bayan addu'o'i ne aka kawo salloli ya wannan ga ga ruwayan nan ya ce ainihin eh, ruwaya ta dai tun daga imam sadiq alaihi salam daga babansa daga kama kama har ya zuwa amirul mu'minin ali bin abi talib sallallahu alaihi wasallam alaihi ya zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa ali ya ce wanda ya sallaci daren sai da ibn qawus ya ce ya samu ma wani ruwaya a wani littafi tsohon littafi wanda ibn abi qarra ya kawo wata ruwaya ya ce wanda ya sallaci wannan sallah lam yamut min sallah hadhihi sallah lam yamut hatta yara makanahu fil janna wa yara fi manamihi mi'atin min al malaika thalathin yubashshirunahu bil janna wa thalathin yuqimunahu min an nar wa thalathin ya'simunahu min an yukhtiba min an yukhtiba wa asharatun yakiduna man kada yace a wannan ya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin